إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدو قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zo sha tara ga watan shida dubu biyu da sha bakwai za mu tashi a aya ta sittin da bakwai cikin suratul baƙara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن إنها بقرة صفراء فاكع لونها فاكع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسير الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون
Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta dangane ga ƙissar baƙara, wanda dalilin ma da ya sa ake kiran wannan Sura, Suratul baƙara, Sura mai magana akan wata ƙissa da ta shafi maganar saniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qala Musa li qaumihi kuma ku tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensa, Inna Allah ya amurkum, haƙiƙa Allah yana umarta ku an tasbahu baƙaratan. ku yanka saniya, ƙalu sai suka ce, A tattakhizuna huzuwa, yanzu ka riƙe mu da ba'a da izgili kuma izgili za ka yi mana, saboda mun bauta wa saniya sai kuma a ce mu yanka ta, ƙala a billah ita ina neman tsarin Allah an akuna minal jahilin, in zama cikin wawaye ko marasa tunani ko jahilai qalu du'u lana rabbaka suka ce to in haka ne ka roƙa mana Allah mahaliccinka yubayyin lana mahiya ya bayyana mana ya saniyar take dangane ga shekarunta qala sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yace innahu yaqulu hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, Inna ha baƙaratun ita saniya ce, la faridun ba tsohuwa ba ce, guzuma wala bikirun ba kuma ƙarama ba ce yarinya, awanun bai na zale, tana tsakatsakin haka, faf'alu matu umarun, ku aikata abin da aka umarce ku, ƙalu sai suka ce ud'u lana rabbaka ka je kirawo Allah subhanahu wata'ala mahaliccinka yubayyin lana ma launuha ya gaya mana ya kamanceceniyarta take dangane ga launi qala sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yace innahu yaqulu shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa innaha baqaratun haƙiƙa ita saniya ce safara'u mai launin cijajjen launin yalo ko launin goro faƙi'un launuha kuma launinta cijajje ne mai ƙarfi ne ta surrun naziri tana faranta ran masu kallanta ƙaludu lana rabbaka suka ce ka dai kirawo mana Allah ko ka tambayi Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinka yubayyin lana ma hiya ya bayyana mana tana aiki ko ba ta aiki innal baqara tashabaha alaina hashi hakika dangin shanu sun rikitar da mu wa inna insha Allahu la muhtadun kuma mu masu shiryuwa ne in Allah ta'ala ya yarda qala sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu Allah ta'ala yana cewa innaha baqaratun ita saniya ce la zalulun ba horarriya bace tusirul arda wacce take noma ƙasa ba saniyar da ake noma da ita bace wala taskil harf ba kuma saniyar da ake ban ruwa da ita bace a cikin lambuna ko a cikin gonaki musallamatin kuma lafiyayya ce la shiyata fiha babu dabbare dabbare a jikinta alul ana ji'ita bil haqq suka ce yanzu ne ka zo da bayani na gaskiya tabbataccen bayani fadhabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu yafalun basu kusa su aikata ba wa iz qataltu nafsan Allah ta'ala ya ce kuma ku tuna yayin da kuka kashe kai kuka yi kisan kai kuka yi ta'addanci faddara'atun fiha kuka dinga tunkuɗe ɗeniya wannan ya ce ba ni ba ne wane ne wannan ya ce ba ni ba ne wane ne wallahu mukhrijun Allah ta'ala mai fitar da ma kuntum taktumun abin da kuke ɓoyewa ne faƙul nadribuhu bi ba'dha muka ce ku daki wannan mutumin da ya mutu da shashin wannan saniya kazalika yadda Allah ya nuna muku mutumin nan ya tashi yuhyillahu mauta Allah yake raya matattu wa yurikum ayatihi kuma yake nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun ko ku yi hankali wannan kissa ba a yi mana bayani a hadisi ingatacce ko a cikin alkur'ani ƙarara abin da ya faru ya kai ga umartarsu su yanka saniya ba in ba mujarradin kisan kai ba to amma su banu isra'il su ruwaito kissoshi irin kissoshin da malamai suke cewa la nusaddiquhum wa la nukazzibuhum la nukazzibuhum wa la nusaddiquhum da annabi ya ce la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum a irin wannan labarai ba za mu ce gaskiya suke ba ko ƙarya ne ba za mu ce ƙarya suke ba ko gaskiya ne to amma akwai hadisi da ya ce wa hadithu an bani isra'ila wala haraj da haka sai malamai suka ce irin kissoshin da ake ruwaitowa daga banu isra'ila sun kasu kashi uku kashi na farko kissoshin da alƙur'ani ya tabbatar da rashin ingancinsu kamar irin kissoshin da za a ce uzairu ɗan Allah ne ko isa ɗan Allah ne ko an yi kokawa da Allah da annabi yaƙub ko annabi wani ya sha giya ko ya gama ta wani tana wanka ce yana santa ko ana sallah yana kallon fareti ko ya yi tsafi ko an ɗauke zobansa duk waɗannan kisoshin dama ƙarya ne saboda sun taɓa mutuncin annabawa wasu kuma sun shiga haƙƙin Allah da haka duk waɗannan ƙur'ani ya nuna mana ƙarya ne ko sun rawaito ma ban zubar da su zami kashi na biyu abin da suka rawaito ya yi daidai da abin da ke hannunmu sai muka samu a cikin attaura ko injila ko zabura wata magana da ta ce Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya shikenan dama Qur'ani ya faɗa ko wasu ayoyi suka yi bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka faɗi siffofinsa shikenan dama Qur'ani ya faɗa ko aka faɗo su siffofi na Allah ko wasu ayyuka na Allah ko wasu sunayen manzanni ko siffofinsu ko ayyukansu sai yayi daidai da yadda Qur'ani ya faɗa to anan sai mu ce to na qur'ani ya ishe mu kuma na kuma daidai ne dan qur'ani ya bada shaida a kansa kashi na uku shine irin abubuwan da qur'ani bai ce eh ba bai ce a'a ba in ka ruwaito su ba za a ce sun qur'ani ya karyata su ba sannan kuma qur'ani bai tabbatar da su ba irin waɗannan ya fi shafan irin sunaye na wasu abubuwa misali ƙur'ani bai gaya mana sunayen ashabul kafi ba amma su a littattafansu akwai sunayensu ƙur'ani bai gaya mana sanda annabi musa daga wace bishiya aka yi ta ba bishiyar da aka ce annabi adam kai ya ci a gidan aljanna wace irin bishiya ce ƙur'ani bai gaya mana ba tsuntsayen annabi ibrahim guda hudu da aka ce fasurhunna ilaika ba a gaya mana sunayensu ba, aukan lazi marra alaƙar yatin ba a gaya mana sunan wannan mutumin ba alƙur'ani ko a hadisi. Wamra'atan tamlikuhum wa utiyar min kulli shay'in matan nan da aka ba da ƙissarta a zamanin annabi Sulaiman, ƙur'ani bai faɗi sunanta ba, matan nan da aka ba da ƙissarta a lokacin annabi Yusuf, ita ma ƙur'ani ko hadisi bai faɗi sunanta ba. Mahaifiyar annabi Musa, ita ma ƙur'ani bai kama sunanta ba. ‘Yan mata guda biyu da annabi Musa ya haɗu da su a wato Madiyana ba a kama sunayensu ba. ‘Yar uwar annabi Musa, ita ma ba a kama sunanta ba. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى بافد سنان سبا وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه كما بافد سنان سبا وقال لأخته قسيه إتما بافد سنان سبا وقال لأهلهم كثوا ما تاء النبي موسى بافد سنان سبا wannan dattijo a abuna shekun kadir shi ma ba faɗi sunansa ba mafi yawa ƙur'ani wannan sunayen darasin kissa yake gaya mana amma baya kama sunayen suna nan tuni to su a littattafansu za ka samu irin wannan sai su ce ma sunan wannan mata ta zamanin annabi yusuf sunanta zulaikha sunan wacce aka yi faɗi kissarta a cikin kissa annabi suleiman sunanta bilkis da sauran irin waɗannan su ta kawo sunaye matar annabi nuhu da matar annabi lotu duk ba a kama sunayensu ba to irin wannan kissa ita ma Allah da ya ce mana wa iz qataltum nafsan a lokacin da kuka yi kisan kai fajjara'atun fiha kuka dinga musu kuna tunkuɗe ɗeniya wannan ya ce ba ni ba ne wane ne wannan ya ce wane ne ba wannan ba ne to daga nan Allah bai gaya mana dalili ba shi yasa wasu da yawa malaman tafsiri sai su kau da kai daga irin waɗannan ƙissoshi da banu Isra'ila suka rawaito kawai su ba da darasin da ke cikin wannan kissa ta yanka bakara da kuma darasin da al'ummar musulmi za mu ɗauka daga wannan ta'annuti da wuce gona da iri da banu Isra'ila suka yi. Amma daga cikin malaman da suka ɗauko wannan labari, suka ce a cikin banu Isra'ila akwai wani mutum baya haihuwa, aƙib, amma yana da dukiya mai yawa. kuma yana da ɗan ɗan uwansa, ɗan uwansa ya mutu ya ban maɗa shi yake riƙon ɗan. Shi kuma sai ya ga cewa har yanzu mutumin nan ya ƙi mutuwa, saboda haka sai ya kashe shi da daddare, sai ya ɗauki gawarsa ya kai wata unguwa ya ajiye a ƙofar gidan wani mutum. Sannan kawai da safe kuma sai ya zo ya ce bai ga aminsa ba an kashe masa shi. kaga yayi wannan ne dan ya ci gado biyu na farko a biya shi diya sannan kuma na biyu ya cinye dukiyarsa suka ce to wannan shine kisan kan da aka yi aka kai wata unguwa aka ajiye saboda haka wanda ya kisan kan ya ɓoye hanyar da za a gane shi ya kisan kuma ya shigo gaba yana kuka akan an kashe masa a ɗan uwan mahaifi to suka ce wannan ita ce kissa ta ɗaya wacce suka ce tana cikin dalili ko hakan ne ko ba hakan bane an dai ruwaito daga banu Isra'ila yana cin abin da ba za mu ce haka bane ba za mu ce ba haka bane Isa ta biyu suka ce akwai wani yaro talaka da kuma wani mutum mai kuɗi yana da ya shi wannan yaron talaka shi ma ɗan ɗan uwan wannan mai kuɗin ne sai zo ya nemi auren wannan yarinya a wajen wannan mai kuɗi sai mai kuɗin ya ƙi bashi saboda talaka ne maraya ne shi kuma sai ce to wallahi sai na abu sai na samu abu hudu na farko sai na kashe ka na biyu sai na ci gadonka na uku sai na auri yarka na hudu sai nawa wani sharri da kashe ka kuma an biya ni diya tudu hudu saboda haka ya yi masa kwantan ɓauna sai ya ce masa akwai wasu ‘yan kasuwa da yake ɗan kasuwa ne sun zo da kadara za su siyar to da haka ya kamata mu je ka ga kadara ko za ka siya suka tafi tare bayan sun je a hanya sai ya kashe shi da ya kashe shi sai ya ja gawarsa ya je jikin waɗannan 'yan kasuwa inda suke sai ya aje gawar nan da safe sai ya fito kamar yana neman amminsa bai gan shi ba ana ta cigiya sai aka gano gawarsa a kusa da inda waɗannan 'yan kasuwa suka sauka haka sai ya rushe da kuka ya ce lalle an kashe masa ammi saboda haka su kuma suka ce su ba su suka kashe shi ba su ba su ma san ya zo gurin ba ba su ma san da shi ba su suna rantsuwa ba su suka kashe ba shi kuma wannan yaro da danginsa suna rantsuwa akan su suka kashe kun ga an samu rigima da rashin fahimta saboda haka aka ce to yanzu ya za a yi a gano wanda ya kashe mutumin nan sai aka ce a to me na rigima ga annabi Musa a tafi wajen annabi Musa a gaya masa an yi kisan kai amma kowa yana cewa ba shi ba ne su suna cewa ba su suka kashe ba su kuma suna cewa su suka kashe to da aka zo aka samu annabi Musa shine Allah ta'ala yake gaya mana abinda Allah ya umarce su su yi wa iz qala Musa liqaumihi ku tuna a yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa ga mutanansa inna Allaha haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala yana umartaku inna Allaha ya amurukum haƙiƙa Allah ta'ala yana umartaku an tadbahu baƙaratan, ku yanka saniya, da sun tsaya a nan magana ta ƙare, ku yanka baƙaratan, wannan ya haɗa tsohuwa da yarinya, ya haɗa mace, ya haɗa fara da baƙa da yalo da shuɗiya, kowace irin saniya suka yanka a nan abin zai yiwu. amma sadaki an san banu isra'ila da ta'annuti da san sai an ka a yanka saniya ya ce to ai ba wannan kalar bace da yiwa idan aka yanka su a tsammanin su mutumin bai tashi ba annan musa zai iya samun kofar da zai ce to ai ba wannan kalar na shi a yanka ba su da haka sai suka ce to lalle sai Allah ya gaya musu wace irin saniya yake so to tunda suka tsananta wa kansu sai aka tsananta musu da sun tsaya a nan inna allaha ya amurukum an tazbahu baqaratan na kira ce zaka ya hada saniya baka fara yalo shudiya ruwan goro tsohuwa yarinya mai aiki mara aiki mai baruwa mai noma kowace amma da suka tsananta cewa sai an tantance musu sai aka kai su kan sifar saniyar da take wahalar samu sai an samo ta da kyar shine yace inna allaha ya amurku haqiqa Allah ta'ala yana umartaku an tadbahu baqaratan ku yanka saniya kowace iri qalu sai suka ce a tattakhizuna yanzu ka rike mu ko ka mai da mu huzuwan abun ba'a da izgili sun tuno cewa ai sun bauta wa saniya a baya to tunda aka ce su yanka saniya kaga kama ana ana musu ba'a ne wato ku yanka wacce ta haifa abin da kuke bautawa tunda su dan maraki suke bautawa ita kuma saniya ita ce uwar dan maraki sai aka ce to a yanka uwar dan marakin kuma su za su yanka sai suke ga kama an musu ba'a ya za a ce kuma a yanka saniya me alakar yanka saniya da kuma neman shari'ar tashin ko kuma sanin hakikanin wanda ya kashe wannan mutum da ya mutu wanda ba shaida an kashe shi ba shaida to me alaka kace a yanka saniya kisa suka ce wato izgili ma kake mana wato izgili shine dama kai wa mutum dan abin da kada ka dan wawantar da shi dan sakartar da shi qala sai Musa ya ce a'udhu billah ina neman tsarin Allah an akuna minal jahilin in zama cikin wawaye aljahalu anan ziddul huzu ne saboda haka akwai akwai jahilci kishiyan ilimi akwai jahilci kishiyan haƙuri akwai kuma jahilci kishiyan wawantaka da sakarci saboda haka tunda sun ce a tattakhizuna huzwa nan sai ce a'udhu billahi an akuna minal jahilin ai jahilai ne suke irin wannan wasannin ba'a da izgili din da kuma sakarci to kaga maimakon su je su yanka sai suka bude shafi na biyu qalu sai suka ce ud'u lana rabbak to shikenan ka kirawo Allah mahaliccinka kaga sun koma dai irin ɗabi'arsu da cewa ya Musa da ulana rabbaka ka kira mana Allah ba za su ce mahaliccinmu ko ka kira Allah ko ka kira mahaliccinmu ba sai su ce ud'u lana rabbaka ka kira mahaliccinka wannan ya nuna rashin ladabi haka can ma suka ce izhab anta wa rabbuka ku tafi kai da Allah mahaliccinka faqatila saboda haka yubayyin lana ma hiya ya bayyana mana yaya wannan saniya take don saniya akwai mai shekaru ku fulani ne nan kun fi sanin shekarun saniya ƙaramar ya ake kiranta ya ƙaramar saniya kun kasa gaya muku fa zan yi kuma ba an ji kunya na yan me yan gyarau darau daro dalo ok ƙarama ita ce yar dalo to ta tsakiya fa karsana ita ce a tsakiya an samu ikhtilafi bainal fulani dan maraki to mace fa karsana ita ce a tsakiya to wacce ta tsufa fa guzuma da aka na ƙasa shine ɗan dalo ko ta tsakiya karsana ta ƙarshe kuma guzuma to ɗan dalo namiji ne to mace ce fa ya za a ce yadda dalo hanya kuwa hanya ba cinye shanin nan ba kuwa da ake kiranta fatala a fatala kuma akuya ce a kan wata ayya an cinye shanu fulani sun cinye shanu guzuma tsohuwar kenan ko to ta tsakiya ka mace ta can ƙasa fa ƙaramar fatala ana faɗa saniyan ma haka ko sai akuya ok to kaga yanzu sai mu ɗauka sun tambaya ne akan ko fatala ko 'yar dalo ko kuma karsana ko guzuma to a gaya musu a cikin wannan wacce za su yanka kaga sun fara da maganar shekaru kenan ko yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu qala sai annabi Musa ya ce innahu wannan damirin yana komawa kan Allah yaqulu yana cewa innaha baqaratun ita saniya ce la faridun faridun shine ita ce guzuma din ko ita ce guzuma musinna ko anan ma malamai sun ce alfaridu hiyal musinnatu ita ce mai shekaru ana cewa faridatil baqaratu fa hiya faridun idza asannat idan ta tsufa ko shine ake cewa haihuwar guzuma uwa kwance da kwance tunda ta tsufa in ta haihu kaga dama ta gaji kuma ga da a kwance shine ake cewa ka ai haihuwar guzuma uwa kwance ya kwance to shikenan suka ce ba guzuma ba wala bikirun ba kuma yar fatala ba awanun baina zalika karsana kenan daka matsakaiciya tsakanin tsohuwa da yarinya akwai mutum mai ban dariya lokacin da muke auren zaurawa da ya zo ice malam ba zawara nake so amma la faridun wala bakir kuma ce wala huhi za'uha wa siqa'uha wala ha wala ha siqa'uha wa hiza'uha kun sa ina ya ciro wannan wani mutum ne zai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama game da tsintacciyar akuya a dajin Allah sai ya ce laka auli gairika auli zai ko taka ce ko ta waninka ko ta kura tunda ta riga ta yi dawa batun ma a ganta ma ba magana a ganta to da ko kai ka kama ko kura ta kama ko ne ya kama sai ce to bataccen raƙumi fa ko raƙuma ta ce annabi ce malaka wa laha kakka kuskura ka taba wannan laha hiza'uha wa laha siqa'uha hatta yajiduha rabbuha hatta yajidaha rabbuha sai ce ba ruwanka da wannan saboda akwai takalminta ita ba ta taka kaya ta huda mata kafa sannan akwai salkatta ta ruwa a cikinta don haka za ta yi ta yawo ko kwana ɗaya ne ko biyu ko uku har mai ita ya zo ya ga abarsa to sai ce yana so in za a samo masa la faridun wala bin awanun baina zalika wala hahiza'uha wa siqa'uha me yake nufin la hahiza'uha wala hasiqa'uha me hali mai hali kenan domin sai muka gane abin da yake nufi yana son mai hali ba kuma tsohuwa ba ba kuma karamar yarinya ba kunga daga nan ya ciro wannan shine yace faf'alu ma tu'marun ku je ku yi abin da aka sa ku ku tsaya akan shekarun kar ku sake bude wani shafin kuma amma da yake hudu ne sai suka bude wani shafin qalu suka ce ud'u lana rabbaka har yanzu dai ka kirawo mana Allah subhanahu wataala mahallacinka yubayyin lana ma launuha ya gaya mana kalarta kuma kalar jikinta yanzu mu anan kalolin shanu wani kala muka fi samu wacce ce tafi yawa fara da wace da ja da ja da baka ko an fi samun fara da ja da baka muna samun mai ruwan goro ana samun mai ruwan goro ba ko ina ba ko tana wahalar samu sun yi kaɗan amma amma dai mafi yawa fara musamman a yankin nan namu akwai farare fararen shanu da jajayen shanu da baƙaƙen shanu akwai kuma wacce take mai haɗe da fari da baƙi akwai mai roɗi-roɗi kenan to sai suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha kaga sun ƙara tsukewa daga saniya an shiga shekarunta yanzu kuma an shiga launin fatarta shine abu na hudu da suka bude ala ana dai bin su innahu yaqulu shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa innaha baqaratun safara'u ita saniya ce safara an fassara safara da yalo safara'u qad kadat walam ma taf'ali ka annaha fil ufqi aynul ahwali ja mai cizawa sosai da yalo mai cizawa sosai da ruwan goro duk ana mai da shi zuwa ga launin safara da aka launi ne mai kyau kuma a cikin launukan da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani yana daga cikin launuka masu jan hankali shi yasa malamai ma masana harkar launi da kaloli suka ce duk inda za a haɗa launi mai kyau sai kaga wannan a ciki ko da irin wannan da muke kiransa bakan gizon za ga a cikinsa akwai wannan launin kuma shi ma ɗin hawa-hawa ne akwai cijajje akwai mai haske kamar da ake cewa dark yellow light da, uh, yellow ko akwai light akwai dark kamar da muke cewa jajajir kore fa kore yellow fa muna cewa baƙi irin baƙi wulik baƙi sidik baƙi dulum muna cewa fari fat fari kal fari tas fari sol fari kal fari fat muna cewa kore shar muna cewa kore fatau to muna cewa kuma yalo ta ayyalan ma ba kala ba ma sunanmu ba ne to ya sunan yalo kenan da rawaya ko a ce ruwan gora ko ko ruwan dorawa ana cewa ruwan dorawa ana cewa ruwan goro ana cewa fatsi-fatsi yalo dai ko to cijajjen ana ba da misali tun daga mu da dorawa sai ake kira mai ruwan dorawa ko a ce mai ruwan goro kuma da abin yau sai ake kira yalo sai aka ce wannan ake so amma cijajje ba mai haske ba dark din ake bukata su kawo shine faqi'un in an ce faqi'un dan wasu malamai da suka fassara safara ɗin nan da baƙa aka yi musu raddi cewa a'a larabawa ba sa cewa yalo safara su ce kuma faƙiƙun launaha abinda suka fi cewa suna cewa aswad faƙe su ce baƙi irin ko amma aswad ko su ce aswad halik ba sa cewa aswad faƙe sai su ce aswad halik kamar tanwiril hawalik hawalik yana nufin duhu duɗin kuma su ce asfara faƙe cijajjen yalo kuma muna cewa akwai wani zare da ake siyarwa lokacin ana cewa cijajjen yalo wanda ake sa a jikin hula mai ruwan goro mai ruwan ɗorawa amma cijajje cijajjen shine ma'anar mai duhu ko ana cewa yalo mai duhu cijajje to wannan shine kalar da ake so su yanka faqi'ul launuha sannan tasurrun nazirin tana faranta ran masu kallanta saboda duk abin da ba a samunsa sosai in an gan shi yakan zama abin kallo wataƙila ma a samu ƙarin kuɗi a kan wannan kalar haka malamai suka ce an siffanta ta da uku na farko safara'u na biyu faƙi'un launuha na uku tasurrun nazirin ta zamo mai ruwan goro ko mai ruwan ɗorawa ko ta zamo faƙi'un launuha launin nata kuma cijajje mai duhu tasurrun nazirin wacce take faranta ran masu kallanta saboda kyanta da matsakaicin shekarunta ba ta tsufa ba ba ƙarama ba sannan kuma ga ta babu dabbare dabbaren wahala aiki ko ciwo a jikinta ƙalidu ulana rabbaka har yanzu fa su gama gamsuwa ba sai suka buɗe wata ƙofar kuma ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya to ka je roƙi Allah ya gaya mana kuma tana aiki ko ba ta aiki wannan ya nuna tun a da kenan shanu suna aikin barruwa ana aikin barruwa da su wanda ake ɗaura musu wannan guga ɗin su dinga ja suna barruwa sannan kuma ana yin harkar noma da su a ɗora musu galma suna ja suna yin huɗa kuma a ɗora musu kura suna kawo kara gida ko su ɗauka su kai gona ka shanu suna wannan aikin shi yasa suka shiga maganar aiki kuma masu aiki ne ko marasa aiki ne yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina to me na tashabuhi anan bayan an gaya muku shekarunta an gaya muku launinta in ba yahuda baya za ku ce wa ta rikitar da ku wa inna insha Allah la muhtadun to an ce in banda sun ce insha Allahu da haka za su zauna ana ta gaya musu kamanni da sufofin da har sai an yi wahalar samun abu. Ala, sai anan Musa ya ce, Innahu, haƙiƙa Allah su ba da ta'ala ya ƙuri yana cewa, Inna ha baƙaratun, ita saniya ce la zalulun ba horarriya ba ce irin wanda ake sa ta aiki, a horar da ita a dinga ɗora mata kaya, tusirul arda wacce take noma ƙasa. ai tuqallibu halis zira'at tana jujjuya ƙasa wato ana huda kenan da ita wala tasqil harsa kuma ba ta shayar da tsiro wato ba a bar ruwa da ita kenan la shiyata musallamatun sanan lafiyayya ce ai musallamatun min al'uyubi ba ta da kowane irin aibi a jikinta ko musallamatun min al'amali kubatacciya ce ba ta aikin komai ko musallamatun mina shiyahi ta kubuta daga a samu dabbare dabbare ko dai dabbare dabbaren launi ko kuma dabbare dabbaren wahala na aiki ko musallamatul qawa'imi wal khalqi ba ta yin dingishi ba kuma ta tafiya a karkace kafafuwanta na gaba da na baya lafiyar silau duk wannan zai iya ɗaukar ma'anan musallamatu la shiyata fiha wato laysa fiha launun yufariqu sa'ira launiha ba ta da wani launi da ya gauraya da wannan launin nata launi ɗaya take da shi dukkan ta gabaki ɗaya ruwan gora ce cijajjiya saboda haka ba za a samu an ce an cakuɗa shi da baki ko da fari ko da ja ba haka ake so a samu ta tunda haka suke so a yi mutu qalu suka ce al'ana ji'ita bil haqq to yanzu fa ka zo da gaskiya bayyananniya fa zabahuha sai aka je aka samo irin wannan saniya to anan ma an faɗi kissa na a ina aka samu wannan saniya wasu ce saniyar ta yi tsada sosai domin an siyo ta a hannun wani mutum ne maraya wanda shi ko mahaifinsa ya mutu iya abin da ya ban masa kenan saboda haka sai kuma gashi an zo ana neman ta kuma an nema a kasuwa babu an ji cigiya a rediyo mai saniya iri kaza ya kawo babu sai saniyar wannan marayan shi kuma ya galla musu kuɗi mai yawa kaga shi ma arzikinsa ya zo akai akai ya rage ya ce in ba kwa so ku ban mun a bata iya abin da zan siya muku da ita kenan to sun kawo wannan kisar ita ma dai tana cikin kisoshin da aka rawaito daga banu Isra'ila din wanda la tusaddiqun wa la tukazzibuhu an ce wato sai kenan sai aka siyi wannan saniya bi sala bi salatu mi'ati dinar wato kaga ta yi tsada kenan domin dinare dinare 40 ma ba karamin kuɗi bane ko shine sai aka siye ta da tsada kamar yadda aka kawo kissar fazabahu ha suka yanka ta wa ma kadu yaf'alun Allah ta'ala ce su kusa su aikata ba ma'ana sun yi ta kai komo akan wannan to sai kuma Allah ya ce wa iz qataltu nafsan wannan kissa ta biyu ce ko kan waccan kissa ce ta farko wa iz qataltum nafsan kuma ku ambata lokacin da kuka yi kisan kai fajjara'atun fiha kuka dinga tunkuɗeɗeniya wancan yana cewa ba ni bane wannan yana ba ni bane kenan kamar an yi taqdim da ta'khir nan kamar shine farkon kissar wallahu mukhrijun Allah mai fitar da ma kuntum taktumun abinda kuke boyewa ne na an yi kisan kai kuma kowa yana gudun a ce shi yayi kuma a dora ma wanda bai ba taddara'atu faddara'atum shine mana tadafa'atum kowa yana tunkudewa yana bani bane ana cewa dara'atu fulanan idza dafa'atahu wa daraituhu idza la yantahu wa daraituhu idza khalaltahu suraka faddara'atum kowa yana tunkudewa yana bani bane fa qulna sai muka ce idribuhu bi ba'dha ku dake shi da shashin wannan tsaniya to wani shashi ake nufi shi ma babu wani nassi na alkur'ani ko ingantaccen hadisi da ya bayyana inda aka ɗauka a jikin saniyar aka daki wannan mutumin domin a nan tunda Allah ya ce idribuhu bi ba'dha ko ina aka ɗauka in dai jikin saniyar ne aka daki mutumin da shi zai tashi ko tunda ba a ayyana wani bangare ne a jikin saniyar aka ɗauka ba amma duk da haka banu isra'ila sun ruwaito mana inda aka samu guraren da za a ɗauka wasu daga ciki suka ce duriba bil azmin laziya lil an yi amfani da ƙashi ne wai ƙashi aka ɗauka irin nan muƙamuƙi ɗin nan azamul asalul uzni wanda yake nan wajen muƙamuƙi wai ƙashin muƙamuƙinta aka ɗauka aka daki mutumin da shi sai ya tashi wasu kuma suka ce annahu duriba bil fakhizi wai cinyarta aka dauka aka buga mutumin ko aka dora mutumin sai ya tashi ko kuma suka ce wato irin naman nan ne tsokan nan da ke tsakanin kafada da kafada to wannan tsoka gurin aka dauka wasu suka ce a'a jela aka dauka wasu suka ce a kashin kugu aka dauka wasu suka ce harshenta aka ɗauka duk waɗannan maganganun guda shida ba su da wani dalili min alkitabu was sunna kawai Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dha ku dake shi da wannan shashi na jikin wannan saniya sai Allah ya ce kazalika hakanan yuhyillahu almauta Allah ike raya matattu kun ga kenan an yi me an raya shi kuma an nuna musu raya wannan mutumin wanda muka ce wannan shine guri ɗaya daga cikin gurare guda biyar ko kuma guda bakwai a cikin alƙur'ani inda aka yi mutuwa a duniya aka tashi shekul islam ibn taimiya ya ce waɗannan gurare guda bakwai biyar suna cikin suratul baƙara biyu kuma suna wasu guraren a cikin alƙur'ani akwai istar ashabul kafi wanda suka yi bacci na shekara ɗari uku da tara kuma ƙarshe Allah ce suma ba asunahu lina alam ayyul hizbayn ahasa lima labisu amada yace abin da yasa muka ce su ma wani dangin mutuwa suka yi suna Allah ce suma ba asunahu alba'su yakan zo ne ba'dal maut ko dai maut din nan doguwar mutuwa shine mutuwa ta cirar rai ko kuma mutuwa ta bacci mai tsawo domin shi ma bacci Allah ya kira shi mutuwa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai kuma kissar annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma Allah ta'ala ga mana wa menene wa in tukhrijul mauta bi izni wa iz tukhrijul mauta bi izni kana fitar da matacce daga kabari kace ya tashi da izinin Allah kuma ya tashi kaga nan ma mutuwa ce aka yi aka kuma tashi a duniya sannan sai sai kissar da muka gabatar na waɗanda suka ce hatta narallaha jaharatan ita ce kissa ta uku haka zai kuma sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna muka tashe ku bayan mutuwarku kaga anan ma issa ta uku kenan ko sai nan fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta haka wannan mutum wanda aka kashe shi dinnan kowa yace ba shi bane sai Allah ta'ala ya ce to a samu ɓangare na wannan saniya ko ma ina a je a daki mutumin a ce ya tashi da izinin Allah ana dukansa ko sai ya tashi wata kisan mata ce wai sai bayan shekara arba'in sannan aka samo saniyar har ma jikinsa ya riɓe amma ana dukansa sai ya miƙe wa ya kashe ka ce gashi nan shi ya kashe ni shikenan sai ya sake koma ya musu dama su ake raba rigima ba wai ci gaba zai da rayuwa ba yawa ya je faɗi ya ware wannan rigima tun da ya ware rigima sai kuma ya koma ya kwanta haka malamai suka ce bai ci gaba da rayuwa ba kuma dama so ake ai hallin wannan mushkila din ta cewa an yi kisan kai kowa yana gudu a nan ne malamai suka fitar da matsalar rausu lausu lauf me ake kira lauf shine a tarar da gawa a kofar gidanka kuma ba kai ka kashe ba kaga ai jami'an tsaro ba za su kyale ka ba dole sai an je an ce maka tambayoyi sai sa wani ma an ya gawa sai a gudu don ka je kai report ma sai an tsare ka kai ma watakila ka yi bayani to kana daidai ina to ka je kusa balle kuma mutum ya taho da wuka a jikinsa wani ya soka masa ya taho gurinka da gudu da Allah cire mun taimaka mun kana cirewa sai ya mutu sai kuma aka ganka da wuka gagawa wannan sai dai sai addu'a sai ta Allah dai kawai za ta fidda mutum wannan kun ga an taɓa yin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun tafi unguwar yahudawa a khaibar sai yahudawan suka yi kwantan ɓauna suka bige wancan ɗaya daga cikin sahabban sai yan uwansa suka kawo ƙara gaban annabi mun je unguwar Yahudawa sun buge mana dan waya mutu to kun gamsu lokacin da suka buge shi suka ce a'a to ya za a ce su suka buge shi suka ce to ai dai a unguwar su ne annabi ya ce to ko su rantse muku so 100 to ba so 50 ba su suka kashe shi ba suka ce abu mu yadda da rantsuwar Yahudawa ba yace to ku ku rantse so 50 su suka kashe shi suka ce to mu ba ya za mu rantse akan abin da mu gani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ai diya sai annabi sallallahu alaihi diya diya raqumi 100 ya raba rigima to daga nan malamai suka fitar da wannan mas'ala ta lausu mutum ya ce wane ne ya kashe ni za a yadda an zo an tarar da shi da ragowar rai waye ji maka rauni waye maka kaza ya ce wane ne dan an taba samun kuma haka wani bayahude ya dauki katon dutse ya buga wata mata aka sai aka zo aka same ta bata karasa mutuwa ba ta ma kasa magana sai ake ta kama sunayen su waye wane ne ta ce kai haka da kanta ta girgiza kanta wane ne ha aka zo kan wannan wane ne sai ta haka sai aka je aka kamo shi da aka kamo shi aka zo aka fara mai tambayoyi ya rasa yadda zai ya fita sai iyadda shi yayi to shine shi ma sai aka je aka aje shi a gurin aka ɗauki wannan dutsen shi ma aka sako masa shi aka yadda ya mata kun ga wannan akwai matsaloli masu tarin yawa ƙarƙashin wato abin da ya shafi ƙasama da kuma lautu wato matsalar an yi kisan kai ba a samu cikakkun shaidu ba da za a tabbatar da wane ne ya kisan kan ko shaidar bata gama isa ba bata cika ba to sai a sa shi ya rantsuwa hamsin ko su dangin su rantse su hamsin cewa wane ne musu kuma ita ma rantsuwa har raba ta ake yadda ake raban gado in mun zo gaba insha Allah za mu bayanin wannan kashe-kashen rantsuwar da kuma ire-irenta kuma gana cewa Allah ta'ala ya faɗi launuka a cikin alƙur'ani kamar yadda malamai suka ce kala har guda bakwai akwai wannan launi na asfar wanda malamai suka ce mafi yawa ya fi yawa a cikin 'ya'yan itace 'ya'yan itace mafi yawa in suka nuna sai su koma launin yalo wasu kuma su koma ja dama launin 'ya'yan itace baya wuce kala uku ko dai ja ko yalo shi ya fi yawa ko kore ko mafi yawan ganyayyaki ma kore ne haka suka ce launukan da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani guda bakwai kowane launi yana cikin launukan da ake so Allah ya faɗa asfar shine mai ruwan ɗorawa ko mai ruwan goro cijajje sannan ya faɗi fari wa amman lazina biyaddat wujuhuhum wanda fuskar su ta fari kuma an yi ta faɗa fari har sau goma sha biyu a cikin alkur'ani shi kuma yalo an faɗe shi sau biyar sannan akwai abyad akwai aswad shi aswad dai ba a faɗe shi da siffa mai daɗi ba fa amma allazi naswaddat wujuhuhum wanda fuskar su tayi baki to amma an taɓa munazara da wani bakin mutum da fari shi farin yana so ya rena bakin mutumin nan sai ce masa kai baki sai ce ka'aba wace iri ce hajarul aswad wani iri ne yace da farar takarda da rubutun wanne ne fari da farar takarda da rubutunta wane fi mahimmanci rubutun shi ne menene rubutun baƙi ne to shi ya fi fari mahimmanci ko me ya ce a cikin idanka akwai fari akwai baƙin da farin da baƙin wane fi mahimmanci baƙin ya fara zubo hujjoji ya ce sai ya kawo masa hujjoji kusan guda ɗari akan baƙi ya ba shi misali da idansa a cikin tsakiya akwai baki ya ba shi labari da rubutun jikin littafi ko misali da shi bakin shine rubutun kuma shi ake karantawa kuma shi ake ɗaukar ilimi ga alhajar al-aswad wanda ake tsotsonsa shi ma baki ne ga rigar ka'aba ita ma baka ce to dan bai zaka zo ka ci wani baki baki sai mai kuma dan mun yi baki laifin mu ne sannan Allah ya faɗi kore shi kuma kore siffar riga yan aljanna ce aliyahum siyabu sundusun khudr kaga aka ce wato tufafinsu sundus ne kuma kore sannan aka faɗi azrak shi ma azrak shuɗi ɗanwa da ake cewa shi kuma wana shirul mujrimina yawma izin zurqa azrak su kuma saboda munin fuskar su za ta zama cijajjen ɗanwa shine shuɗi sannan sai kuma wa mina jibalu judadun bidun humrun bidun wa humrun akwai humrun wato ja kenan ko sai kuma wardi fakanat wardatar kaddihan akwai irin su garabibu su da irin su mudahammatan shi ma mudahammatan sun ce kore ne shar amma kuma mai duhu irin kasan idan gona ta yi kore ta yi kore to sai kuma koren shi ma ya fara yin duhu to in yayi duhun nan kuma ya ƙara kyau kenan kuma ya ƙara nika ya ƙara wato tabbatuwa to nan za mu tsaya Allah ya ce wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun ko ku ayi tuntuntuni to yau ne aka ce za a nemi taimako na yan prison wanda muka ce kowa ya zo da sabulu ko da tufafi ina fata an kawo ko suna ina an ka karba yan hizba sun karba kowa ya kawo to Allah ya saka mu waɗanda suka kawo da alkhairi kamar yadda aka faɗa akwai yan uwanmu da suke cikin kurkuku za a kai musu ziyara a yi musu nasiha don mu samu karancin laifuffuka kamar yadda muke gani mafi yawa mun je kurkuku mukan taron matasa ne suka fi yawa a ciki kuma duk yan ƙananan laifuffuka ne wanda da za a dinga wa'azi ana faɗakarwa ana taimakawa mutane da shawarwari za mu samu sauƙin irin waɗannan abubuwa muna fata Allah ya ƙara mana tabbatuwa akan hanya madaidaiciya malam mata ta ba ta da lafiya likitoci sun hana ta yin aiki da na nemi mu ɗau ‘yar aiki sai ta ƙi na ce zan ƙara aure nan ma ta ƙi to ina mafita ya ƙara maku ɗau ‘yar aikin abin da ya fi shi ne ka sanar da iyayenta domin ta je ta nakasa a ce laifinka ne ko a cikin danginsu ko da tsohuwa ce to ku ɗauka na wata ba ta sa ɗauki yar aiki ƙarama to a ɗauki ko da tsohuwa ce ko cikin danginsu wata ta zo ta dinga taimaka mata amma tun da likita ya ce ta dinga hutawa saboda katta na kasa ya kamata a yi ɗayan uku ko a kawo wata daga danginta ko a ɗauki yar aikin ko kuma ka ƙara auren wanda na san za ta fi sha'awar na farko mata ta ce ba ta son yin sallah na faɗa wa iyayenta amma ba a samu canji ba yanzu shekara biyar kenan to me ya kamata na yi a wannan akwai matsala ya kamata ka zo ka samu mata ɓangaren da'awa ka zo ka samu kwamitinmu na da'awa a haɗa ta da su malamatu malamatin nan al'ula wa saniya su je su yi mata wa'azi su ja hankalinta su ji meye dalili an bani kudin maraya na ruko kafin ya girma sai nake juya kudin to riba ta wace ko ta sabi za a raba in ba ka da hali sai a raba biyu wa man kana ganiyan falyasta'tif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf Allah ya ce in kai mawadaci ne aka baka kudin maraya juyawa ko ajiya ko kaza to kakkaci ka aje masa kawai idan ko kana da kai ma mai bukata ne to ribar da aka samu sai zama kamar kudin sun zama mudaraba sai ka dinga raba kudin kana daukan wani shashi kana ba su wani shashi kamar yadda yarjejeniya take nuna mai gidana ya sa farashi akan shagonsa idan na sayar sama da farashin ƙarin nawa ne ko nasa kakka siyan masa sama da yadda ya sa farashi don za ka koran masa kwastoma idan ya sa farashi mai arhaso yake jama'a su dinga zuwa suna siya idan kai tsada wani jama'a suka samu gurin da ya fi wannan arha tafiya za su kaga baka kyauta masa ba da haka ka siyan masa yadda ya ce ka siyan masa tunda ba kayan ka bane shi kuma sai ya dinga biyan ka haƙƙin ka yadda kuka yarjejeniya jini na idan ya zo ɗaukewa yana yin farfari sai ya sake yin ja wani lokaci a bushe to yaya zan yi alamar ɗaukewa jini ce akwai alamar zuwan jini akwai alamar ɗaukewarsa alamar ɗaukewarsa biyu ce aljuhu wal qasatul bayda wata alamar ɗaukewar jini sai dai kawai ta ga ya daina zuba ta samu auduga ta sa ta ga a bushe ba alamar jini ba alamar komai wata kuma bayan jinin ya ɗauke sai wani ruwa na ɗoraya ɗoraya da wani farfari ya biyo baya shi kuma wannan shine alamar ɗaukewar jinin da ɗauraya to in bai irin wannan ce sai ta jira wannan yana ɗaukewa sai ta yi wanka ta sallah wani ne ya yi manyan laifuffuka da su ne kisan gilla kisan kai lalata 'yan mata to ta yaya zai tuba ai duk tuba dai guda ɗaya ne wa shuruɗin taubatin nadamu alama fata wannan yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha tunda ba kama shi akai ba inda Allah yana so sai a kama shi lokacin da ya kisan kan shi ma kashe amma wanda kaga har yayi kisan kai kuma ma yana sake kaga wata kila ba san shi yayi ba ko ba kama shi yayi ba abin da ya kamata ya dai ya san ya aikata mugun laifi sai je ya ta tuba ya ta istighfari kuma ya azumi 60 60 ya hada da istighfari da tuba in kuma Allah ya sa yana da hali ya je biya su diya miliyan 70 da hurhudu a wasu na cewa ya kai kansa a yi masa hukunci amma malamai sun ce a banda wannan dan ba kowa ne zai kai kansa ba da Allah yana so a yi masa hukuncin sai ya sa a kama shi ko asirinsa ya tono a kama shi ta hanyar laifin akwai laifuffukan da dole sai a lahira za a yi hukuncinsu don ba a kama wanda suka yi ba to amma Allah ya san su su ma yadda suka kashe wasu su ma za su mutu su je lahira su tarar da waɗancan Allah ya hukunci a can wanda wataƙila da an kama su a duniya da ya fi sauƙi sai a musu hukunci irin wanda Allah ya ce a duniya to amma tunda sun zaɓa wa kansu su yi ta'addanci kuma su ɓoye a cikin jama'a ko ba a gane su ba to shikenan a lahira tana nan in lahira ta zo ai ba maganan ɓoye a can komai za a bayyana shi a fili za a kama mutum da laifin kuma a masa hukunci a gaban Allah da shi da wanda ya wa ta'addancin zai rike shi jini na zuba su tafi gaban Allah ya ce salhu fi maqatalani Allah tambaye shi mene masa ya kashe ni to anan ne za a yi ta ta kare to Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina akwai dubu daya daga wata yar uwa ai mata addu'a dubu biyu daga wani bawan Allah shi ma Allah ya sa ya ci jarabawa dubu ɗaya da ɗari biyu daga wasu ‘yan uwa su ma suna roƙon Allah biya musu bukatarsu dubu biyar daga wata baiwa Allah da kuma sabulai suke Allah biya mata bukata da dubu ɗaya daga wani ɗan uwa Allah ya kai ladan ga mahaifinsa sadaka jariya yawa mahaifinsa dubu ɗaya daga wasu ‘yan uwa Allah ya biya musu bukatunsu dubu ɗaya da ɗari biyar daga wani ɗan uwa Allah ya biya masa bukatunsa dubu ɗaya da ɗari biyar shi ma daga wani ɗan uwa shi ma yana neman a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukata sai dubu ɗaya daga malam ya'u shi ma ya ce Allah biya masa bukata ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce shi ma Allah biya masa bukata ɗari biyu daga wata baiwa Allah ita ma ya mata addu'a wani ya ce malam zan wa zan yi wa ƴar uwanmu za a iya yi wa ƴar uwanmu tiyata za a yi wa ƴar uwanmu tiyata muke roƙon addu'a Allah ya sa a yi asa'a to Allah ya sa a yi asa'a malam ya mana addu'a Allah ya ba mu gidaje na kanmu da sauran bukatu na alkhairi kowa Allah ya biya masa اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونسالك من كل خير سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك